نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh yau muna 25 ga watan safar hijira 1446 ya yi daidai da ranar 29 ga watan august ko watan ut miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondulai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda tun daga farkon suratul fatiha allah ya bamu iko hamuzu a ƙarshen suratul yasin yau za mu tashi farkon suratul safat zuwa abinda allah ya so kafin mu shiga bayani akan tafsirin surar za mu bayani akan gabatarwa kamar haka bayani na farko bayani akan suna na wannan sura sunan wannan sura shine suratul safat wanda hadisi daga abdullahi ibn umar Allah ƙara masa da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit takhfif wa ya'muruna bis safat ci manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu a cikin sallah mu ringa sawwakawa idan muna limanci mu ringa karanta kamar su suratul safat ko abin da ya kama da wannan wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa sabon manzon Allah da wannan suna suka santa da shi suratul safat shine sunan da take da shi ba ta da wani suna da ya wuce shi hikimar mutambaton wannan akwai sunuri a ƙur'ani da suke da suna fai da guda mun sha bayani a baya amma wannan surar sunanta suratu safat ba ta da suna kuma bayan wannan mukaddima na biyu bayanin wurin da ta sauka malamai sun haka to ijma'i akan cewa sura ce makiyya kullum muna mutane bayani an ce sura makkiya abinda ake nufi sura da aka saukar a makka ma'ana ko da ba a cikin garin makka aka saukar da ita ba inda an saukar da surar ne kafin manzo Allah ya yi hijira ya koma madina to wannan sura ita ake cewa makkiya ita yan makka ce na akwai madaniya ma'ana yan madina ita ko surar da aka saukar a madina ita ce surar da aka saukar bayan manzo Allah ya hijira ko da ko ba a cikin garin madina ba ne aka saukar da ita ana ce da ita madaniya wannan surar kenan an saukar da ita ne kafin manzo Allah ya hijira wannan shine abinda imamu ibn jawzi ya bayyana da imamu al-qurtubi da fayruzul abadi fi basair zabi tanmi zabi al-absar او ما اشبه ذلك من الكتب bayani akan mukaddima na uku shine mukaddima akan adadin ayoyi na wannan sura babu shakka suratu safat tana da ayoyi 183 tana da ayoyi 183 sai dai tana da daga cikin surorin da suke da takaitattun ayoyi ba ayoyi masu tsawo ba kamar irin yadda ya gabata a sauran surori tana da takaitattun ayoyi tana da kalmomi 862 tana da harufa 3,826 in ka lissafa don mutumin da ya karanta sautu safat yana samun lada mai yawa sama da lada 30,000 mutum zai samu in allah ya ba shi ikon karanta sautu safat yanzu sallallahu alaihi salama yake cewa man kara harfin min kitabillah wala hu bi kulli harfin hasana والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya daga cikin littafin Allah kowane harafi guda yana da lada ladan nan za a linka ta goma kenan ba yana nufin alif lamim harafi ba ne a alif lamim kalma ne sai dai alif harafi ne karanta shi akwai lada goma lam harfi ne karanta shi akwai lada goma mim shi ma akwai lada goma kenan wanda Allah ya ba shi ikon karanta wannan surar sai ya dage saboda akwai lada mai dimmiyawa da za a samu mukaddima na hudu bayani akan wuraren da suka yi kamanceceniya da suratu yasin kuma manta kowace sura a ƙur'ani takan samu alaƙa da 'yar uwata wadda ta gabace ta takan samu alaƙa da ‘yar wata ta gabace ta shi yasa idan ba na manta ba ko a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa ko a tafsirin da muke ranar dukkan talata in kawo bayani akan tsari da sahabbai suka yi wajen saka surorin alkur'ani muka ce in ma dai an yi kuna tauƙifiyyun a wishtihadun minhum ko dai ya zama tsarin surori na alkur'ani ijtihadi ne na sahabbai kaga ko Allah ya wafakar da su yadda suka tsara abin ya zo daidai ko kuma ya zama to tauqifi ne abin da ake ma tauqifi abin da baka iya sawa baka iya ragewa ya zama Allah ne ya tsara ga yadda za a jero surori na alkur'ani to kowanne ne daga ciki yana nuna mu'jiza na Allah subhanahu wataala da ya bayar ga manzonsa cewa kowace sura ta dace da wadda take kusa da ita daga cikin inda suke da alaka akwai tafsilun tafsil man ahlakahumullahu bi sababi kufrihim suratu yasin ta kawo na bayani mujmal a dunkule game da wa'inda Allah halakar da su sai suratu safat ta zo ta yi mana tafsiri bayani dalla dalla mutanen wani kaza sun yi kaza Allah ya musu kaza mutanen wani kaza sun yi kaza Allah ya musu kaza sannan akwai tafsiri da ahwalul mu'minina wal kafirin mun ji an gaya mana ya aljanna ga makomansu a cikin suratul cikin suratul yasin yan wuta ga makomansu amma cikakken bayani ayi bayani dalla dalla sai aka zo aka matso cikin suratul safat aka ƙara yin bayani kaga ce an yi bayani mujmal nan kuma an yi bayani mufassil sai bayani akan zikirul kawaki akwai ambaton tabraro kun san a cikin surati yasin an ambata mana cewa rana da wata suna guda ne akan falaki wanda Allah ya tsara musu kowanne da mazaunin shi to ashe ba su kadai bane da aka zo cikin suratul safa sai aka bayyana mana ai banda rana da wata su ma taurari akwai su idan ka hada wancan da wannan sai ga ilimin ka ya ƙara ƙarfi inda ka san wannan ko ka san wancan Allah madaukin sarki ya mun jagora sannan muqaddima na biyar bayani akan abubuwan da sura take karantarwa ga kadan daga cikin abubuwan da suratul safa take karantarwa na farko Allah subhanahu wataala ya rantse da wasu daga cikin mala'ikunsa za mu ji a cikin surar mala'iku suna yi aiki mabambanta akwai inda suke taruwa su yi aiki guda akwai inda suke kebantuwa wannan ga aikin da yake yi wannan ga aikin da yake yi to Allah subhanahu wataala zai mana bayani akan hali na mala'iku da matsayin da suke da shi hayyaran ce da su sannan bayani na biyu ladillatu ala wahdaniyatillah za mu samu hujjoji da suke ƙara tabbatar muna lalle babu wani Allah tare da Allah da muke bautawa ma'ana Allah shi kadai ne ko da wani yana gani akwai wani abin bauta to bai cancanta bauta masa ba Allah ne kadai cancanta bauta masa a cikin surar za mu ji bayani akan halaye na shedanu da yadda suke zuwa sama su yi satar magana su zo su gaya ma bokaye za kuma mu ji abin da yake faruwa da su shedanun kenan nan ma za mu ɗauki ibna musan cewa inda hali ba na ƙwarai ba ne ko ka ɗauke shi sana'a ne ba za ka ci riba ba don da abin da ka tara daga ƙarshe dai zai watse ba ka amfani shi bayani na hudu daga cikin abubuwan da sura take karantarwa wasfun da ya hawalin mu'mini na fil janna za ta siffanta mana halayen mu'mini a cikin gidan aljanna yaya mu'mini suke rayuwa mun dai ji sunan aljanna suna morewa kamar yadda suratul yasin ta mana bayani to safat za su da kayan mana tafsili ga yadda ake rayuwa sai ka ji kamar ma an zo wajen Allah ya kai mu sannan za mu ji bayani abin da zai kasance tsakanin musulmai da 'yan wuta da 'yan wuta muminai da wanda suke cikin wuta muhawarar da za ta gudana inda kun san tsari na na aljanna inda ya bambanta da tsari na nan aljanna yanzu in kana son kai magana da mutum ba sai ka sa kati ba ba sai ka nemi wani rezo ba kawai da ka tuna wani kawai za ka ga inda yake za a nuna ma shi da ka mai magana zai shi ka shi ma yi ma magana kana jiki kawai kana na sai ka tuna abokin ka ka kawai ko dan jin mai mun dade mun haɗu ba Allah na dan jin mai yake sai ga dan jin mai kai kai kai na inda aljanna take da dadi in kaga mutum cikin wata dadi na za ka kare shi in ka ganshi cikin aljanna ka kare jin dadi ba a bakin ciki a aljanna a kai ma can na ka samu a ɗanjen ba kai ma shege na ba Allah ya kare misali da na kawo ba ina ma ɗan jin mai fatan sharri ba ne ma'ana dai akwai muhawara da za mu ji tana gudana tsakanin yan wuta da yan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ce makomanmu sannan a cikin wannan sura za mu ji kissa daga cikin kissoshin annabawa akwai annabawan da Allah zai labarta mu annabi kaza ga yadda lamari ya kasance tsakanin shi da mutanen sa ga abubuwan da suka faru a cikin surar akwai tabbatar da cewa aqidar mushrikai ba ta kwarai bace duk wanda bai kama koyarwa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yana kan fata ko yaya za a yi gyara baya gyaruwa sanin wani yana da muhimmanci yau an waye gari wasu suna ganin wai wasu musulwai wasu suna da addini suna ma iya shiga aljanna addini ma ce musu kafirai inda da addininsu mu ko ba mu yarda da wannan ba duk wanda ya ce ba zai yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahiri ne ba musulmi bane lam yakun alladhina kafaru inji Allah ko min ahlil kitabi wal mushrikina wai yanzu sai wani ya ce ahalin kitabi ba kafirai ba ne in jiwa allan da yesu ya ce musu kafirai duk wanda bai imani da manzo allah ba kahiri na in ka ji shakkun kahir ta shi to kai kuma ka su kire zo an gane misali ko da haka babu wanda zai tsira sai ya yi addinin manzo ko shi waye haka manzo allah ya faɗa ya ce babu wani a duniya aljani ne ko mutum ne ko a yana yake da zai ji labari na ya kibi na face sai ya kasance daga cikin yan wai sai ka gama da ya shiga ciki yana cewa eh addini duk addini na ƙarya ne wallahi inna addina inda lahin islam addini dai wani Allah shine musulunci babu wani addini sai dai akwai suna kun fahimci Hausa da tuwon ƙasa da tuwon shinkafa duka in an gama su yara masu wasa in sun yi tuwon ƙasa me za su ce sun yi madan in ta zo za ta kawo abinci me za ta ce ta yi ai dai ya hada suna ne ko shi yasa ba shi tuwo suna da ya tara tuwon kasa ba zai maka amfani komai haka ma addini in ba musulunci bane ka dauki wannan misali ka buga kamar abu ga ma misalin tuwon shinkawa ne da tuwon ƙasa duk sunan su tuwo amma da tuwon ƙasa bai amfana ka haka ma duk wani addini sunan shi addini amma a yanzu ne a bayan ƙasa tun da aka aiko da manzon Allah ba wani addini da zai amfane ka in dai ba ka bi manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan matsayin mala'iku a wajen ibada kokarin da suke wajen dagewa suna bauta wa Allah subhanahu wataala abubuwan da suna da yawa wannan dai a takeice Allah ya taimaka mu zamu fara da fada Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah yake cewa wasaffat saffa ina rantsuwa da mala'iku da suke yin sahu sahu a wajen bautata ngane ko shine al mala'ikatu allati tasiffu fi ibadatiha mala'iku da suke yin sahu-sahu a wajen bautarta manzo sallallahu alaihi wasallam yace sahabban sa ala tasufuna kama yasiful mala'ika ko ba za ku yi sahu bane kamar yadda mala'iku suke yin sahu wala sahabbai suka ce da manzo yaya mala'iku suke yin sahu suke cewa yatimuna al-awwal fal awwal in sun zo sai sun cika sahu sannan su dora wani in sun zo sai sun cika sahu sannan su dora wani Allah yana rantsuwa da wayannan mala'iku duk da yake akwai malaman da suke gani wannan mutlaq ne an yi bayani akan wasafati safa yana rantsuwa da masu yin sahu sahu wajen yin ibada wasu ka ce a bai yi wa a yi tafsisin shi da mala'iku su kadai har ma mutane bayan yi na kirki da ke yin sahu sahu suna ya shiga ciki amma dai zahiru abinda kuma malaman tafsiri duk suka tafi akai ana magana ne akan mala'iku Allah yana rantsuwa da mala'iku da suke yin sahu sahu don bautarsa fazzajirati zajira da kuma mala'ikun da suke yi ma giragizai tsawa wani irin tsawa an gane ku saboda Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mala'ikun da ke tura girgiji za ka gaya ga zai suna ta tafiya wani bai ka gaina tafiya sannu sannu wani bai ka gaina gaugawa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da nasa suna tura shi ni ana son a kai ruwa gare kaza za ce ku sauri ku kai gira ga zai daidai kaza ku tsaida su waje kaza a zuba ruwa a wuce awa suwa ne suwa ne ai musu kaza in an zo ka a wuce ba su adadi kaza sannan a wuce awa suwa ne Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke mun aiki duk muna cikin daki kwana ba suke wannan aiki Allah ce yana nan tsawa da su shi kenan fazzajira ce sajira da mala'ikun da suke wa giragizai tsawa wani irin tsawa falmulki ya ce zikira da masu fattali ya ce zikira tunanin yana wata sura ko ba ga wata fattali ya ce zikira da masu yawan karanta zikiri nan a zikiru bi ma'ana alkur'an da masu yawan karatun alkur'ani wasu malamai suka ce duk wanda yake mai lazamta karatu alkur'ani ne ya shiga ciki amma a zahiru fil aya Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke tsayawa don karanta tahin Allah aqsamu Allah bil mala'ika alladhina yatluna kalam Allah Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke tsayawa suna karanta zancen Allah subhanahu wataala shine fattaliyati dhikra kai ma ka zama daga cikin fattaliyati dhikra ka zama wanda yake gaugauta karatun alkur'ani mai girma to duka wannan rantsuwa da Allah ya guda uku rantsewa da mala'ikun da suke sahu sahu wajen ibada da rantsuwa da mala'ikun da suke tura giragizai da rantsuwa da mala'ikun da suke karanta littafin Allah dukansu Allah ce inna ilahakum lawahid lalle Allahnku Allah guda ne ba biyu ba kina ya zama jawabul qasam me dalilin amsan nan su kafirai suka ce da manzo Allah anaj'alul alihata ilahan wahida yanzu mu tuttaran mu su lata su uzza su manata duk mu kashe su mu rike Allah guda daya kun gane to shi sai Allah ya ce a to mala'iku da ke yin sahu sahu dan su bauta min da kuma mala'ikun da nake sawa su tukko da giragizai ai girgije aya ne daga cikin ayatul lahi kauniya ko da mala'ikun da ke karanta littafin Qur'anin da kuke inkari duk ina rantsuwa da waɗannan mala'iku cewa Allah nan guda ɗaya ne da suka yarda da shi kuma ku yarda da shi kenan kun ga ku kuna da yawa za ku koma ku riƙe Allah guda ɗaya ba ku kai yawan mala'iku ba to duk sun riƙe Allah guda ɗaya ko ba haka bane in kun ga kuna wani kokari kuna wani aiki mala'iku sun yi ku kokari la ya'suna Allah ma amara ko ba haka bane sun riƙe Allah guda ɗaya to kuma dai ku sani inna ilahakum la wahidin lalle Allah guda ne abin bauta shi Allah nan shine rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da gassai kuma bainahuma da kuma halittun da suke tsakanin sammai da gassai rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mafitar rana Allah madaukin sarki ya taimaka mu kun san rana tana da wuraren fitowa kamar yadda imam bago ya yi ishara cikin tafsirinsa ya ce ita rana tana da wurin fitowa 360 tana wurin fadawa 360 duk inda rana ta kullo daga yankin da ta kullo to yin za ta fadi za ta fadi kwarai guda to gobe inda ta hito ba nan za ta hito ba za ta fada za ta hito wani wuri kuma inda ta fada ba nan take fadawa a duk shekara duk bagiran da ta bi kansa so da ba ta ƙara bi wa'annan hanyoyi Allah ya tsara mata sai sa wani guri Allah ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini shi Allah shine ar ubangijin mafita biyu na rana da kuma ubangijin mafada biyu na rana ma'ana zaka ga lokacin damana inda rana take fitowa daban kuma inda take fadawa daban lokacin rani da sanyi inda rana ke fitowa daban inda take fadawa daban su wa'inga dabi'a da hankali na mutane ya gane wannan har yanzu ne yana ce ma ai yanzu rana hote kaza take fadawa dan ana gani ko ba haka bane to canza mata wuri wanda har ku za ku iya ku gani ku gane wanda ya wannan shi ne Allah kukula yin ranar kamala ne na mulki ko ba haka wani sanya mata hanyoyi kamala ne na mulki sannan canza mata masabkai kamala ne na mulki a yi masabkan da kukun iya gani ku gani kamala ne na mulki a kuma yi wa'inda sai dai a baku labari ku yi imani da su kamala ne na mulki to menene kuke shakku game da al'amarin Allah shi ne rabbul masharik shi Allah shi ne ubangijin mafitar rana guda biyu da kuma mafadarta wanda suke tafiya a sararin samaniya suna ƙara gane kudurar Allah subhanahu wataala yanzu ka duba in ka hau jirgin sama ko kowane jirgin sama akwai hanyar da shike bi ita ce hanya ayin kana neman ayafar wannan duk sadda jirgi ya taso ko da zai ta yi wani guri a nan ya mai akwai hanyar shi ita zai bi sai ya je ya kama wata hanya haka ma in zai sabko akwai hanyar da zai biyo ya zaka yi sabka in ya hau sama wani jirgi in ya kai wani guri sai ka ji tsoron kuma zai fada ne wani guri ya kasan mota tana gagagaga haka za ka jirgi yana gaggaga saboda akwai rami a ƙasa ko kuma wani iko na Allah Allah yake rage da shi ta duk wannan yana nuna ma kudura ta Allah subhanahu wataala shi Allah madaukin sarki a aya na gaba yake cewa inna zayyana as-sama'a dunya haqiqa lalle mu ne muka kawata sama na duniya bi zinatin al-kawakib da kawa na menene na taurari taurari mun kawata saman duniya da shi an fahimci Hausa sannan akwai wani guri da Allah ya sa ya ce dama ƙur'ani ya gaya mana mala'ayin taurari an yi su don hikima guda ana kawa da su sannan waje alna haru shumar da shayatai muna amfani da ita don ta zamo jifa ga shiɗanu sannan liya ta dubiha don matafiya su yi amfani da taurari su gane inda za su mutanen da in suna son su gane karhe nawa ake ba su da agogo in dai da dare ne da ya daga kai taurari zai kalla duk sadda ya ga tauraruwa kaza daidai wuri kaza to yanzu asa lokaci kaza ne in yana son ya gane tsakar dare ake akwai tauraro da zai dagawa da ya ganta sai ce a yanzu muna tsakar dare na fa ko yanzu muna farkon dare ko yanzu muna ƙarshen dare sa'annan in za a yi tafiya a da babu busol babu kaza babu kaza kawai in sun zo a kawai muna son mu je gari kaza sai a ce musu to gabas ne garin yake in dare yayi ya za a yi ka gane gabas da sun daga kai sai su kalli taurari sai su a ga gabas can saboda tauraruwa kaza ba inda za a ganne ta sai gabas muyi nan ya inda za su yi fara wannan ba kudura ba ce ta Allah ta shine sai Allah ke ba mu labari anan inna zayyana sama'a duniya mun kawata sama ta duniya bi zinatin alkawakib da kawana taurari wa hifzan kuma su zamo tsaro a sama kun gane ko ita sama muka kare ta da taurarin min kulli shaytanin marid daga kowane irin shaytan wanda yake mutamarrid bijirarri wanda yake baya ji mai kokarin tsallaka dokokinmu domin sa taurari su zama mai tsaro ga sama duk shaidani da ya tinkari sama sai ya zamanto taurari za su yi maganin shi la yi samma'una ilal mala'il a'la ba za su iya samun ikon su ciyo abinda ake gaya ma mala'iku ba ai an yasma'ul mala'ikata fi sama'i idan takallamu bima yuhi ilaihim rabbuhum ba sa iya su ci abinda mala'iku ke ba da labari game da abinda Allah yake yin wahayi gare su zuwa ga yadda sakon gabayi don hadithin manzo Allah ya tabbatar mana cewa shidanu sukan je sama don su yi satan labari su hau juna wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan sai sun kai inda mala'iku za su iya ji magana mala'iku sai su ji abin da mala'iku za su ci game da lamarin abin da zai faru na gobe ko na jibi ko na wata rana to shedanin da asaman in ya jo sai ya ce mana kasan shi kaza zai faru shi ma shi gaya mana kasansa haka za su yi ta ɗauko labarai sai an zo ga aljannan da yake ƙasa sai ya je shi gaya mana boka to taron mutane ka ce musu kaza zai faru sai boka ya tara mutane sai ya ce da su to kaza zai faru in abu ne na alheri ce kowa ya shirya in abu ne wanda mutane na gani kamar shiri ne gare su kowa ya shirya to sai abin da zai faru kamar yadda ya ba da labari manzala ya ce sai ya haɗa ƙarya ta tsillata a cikin wannan gaskiya guda da ya samu kinin boka in yi gaskiya guda sai ya ƙarya ɗari ba ɗaya su kuma mabiya boka ya gudun su shi a rannan ya ce kaza za a yi kuma kaza ya faru shi kenan ya samu kiliya an gane misali ko dama haraka bokanci in baka iya karya ba baka bokanci dole sai ka da daga ne to shine sai Allah ya ce a yanzu kam la yasma'una ila al-mala'il a'la ba za su iya kaiwa dan su jiyo a can sararin samaniya ba abinda ake gaya ma mala'iku wa yuqdhafuna min kulli janibi za a rinka jefan su a kowane bangarori da yula kun gane ko yurmuna bi shuhub za a rinka jefan su da yula na wuta an gane yula kamar bajujuwa a jeho su da kamar dutse na wuta haka ta kona su Allah subhanahu wataala yake cewa duhuran ai nisantuwa ya tabbata a gare su game da rashin jin labarin da ake gaya wa mala'iku mun nisantar da su daga jin labarin da ake gaya wa mala'iku yanka ce duhuran ai ƙarɗar lahum wa ibadan an istima'i ilaihim nisantuwa da koruwa ya tabbata akan shidanu na ba za su ji abin da ake gaya wa mala'iku ba ولهم عذاب واصب كما سنا da azaba wasib ai madawwamiya ana a ranar lahira suna da azaba mu'lim mai zafi mai radadi wanda yake adda'in wanda yake madawwami an ce shehin wasib bai ma'ana adda'in abinda yake na tabbas kullun yana nan Allah madaukakin sarki ya kare mu illa man khatifa al-khatfata sai dai fa wanda yi kokari ya jiyo wani labari ya samu wata kalma daga cikin shedanu in yayi wannan kokari ya ciro wata kalma ko yayi kokarin ya sato wani kalma fa atba'ahu shihabun thaqibin Allah subhanahu wataala yake sai Musa yula mai haske ta biyo shi ta jefe shi shihabun yula saƙib shi ne muzai mai ƙyalle muda inda duk muka ga wannan abin ya faru sai mu ce wani ya mutu wani sarki ya mutu sai ga tabararwa ga ta na kama ta ta faru to ne shi ne ake cewa yula shi ne shihabun saƙibin kenan koda ya samu wani labari ma a yanzu kan za a sa tauraro ya jefe shi to abin tambaya shi shedan idan ya je sama don ɗauko labari ko ya sato wani labari ya taho da shi tauraron ne ke faɗo masa kowannen yula ita ce take faɗo mashi nan da Allah ya ce waje an na haru juman da shayatin ko musun ya ta zamo jifa ga shedanu to ita tauraron su ne ga jifan shedan ko kuma yula malamai suka ce yadda al'amar yake su taurari a cikinsu akwai yunan su ne in sun ka tunkaro sai su fidda wannan yunan kamar bindiga ne a cikinta akwai bullet kun fahimci hausa kenan in ka tunkari mutum da bindiga bullet in zai hita ita bindiga tana kenan shi tauraron yana da a cikin shi akwai yula ita za ta riskar wannan shedani ta cin masa sai ta halaka shi na'am eh eh to zai iya yiwa shine ku kula dai yadda za a fassara mana in kana kawai an ganin wannan inda na akwai haske wani bi kana kwanci sai kamar tauraruwa ta kufcike ta yi kasa sai ga wuta ta yi su ta yi kasa sai a ce wani ya mutu misunan irin an gane misalin irin wanda abu misunan shi da hausa eh wasu ce mai yura wasu ce mai mashi wasu ce mai karamata sami ya mashe ta duk da sunan da kowa ga kiran shi da shi to shi ake nuni wani shedan na an ka jefa kuma ba shi rate eh baya rate mu dai ko Allah ya ce fastaftihim ka tambaye su nan kamar karimin su fatawa ba na fas'alhu ka tambaye su kahiran da manzo Allah yake ma ai tambaye kafirai wanda suke inkarin tashi alkiyama wa'in daga cewa ba sai an mutu ba za a tashi ba ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi wahala a halicce su amman khalaqana haka ne ko ko kuma shin abinda muka riga muka halitta na sammai da kasai da mala'iku su suka yi halitta ko ya halitta ko wa'incin ahu a shaddu halkan shin su su ne suka fi tsananin ƙarfi a wajen halitta ko suka fi wahala halitta da girma da komai amman halakana ko kuma abinda muka riga muka halicce shi na samai da kasai abin tambayar kenan su fa mutane inna halakanahum min dinin lazibai mu mun riga mun yi su ne da ƙasa wanda yake lazim mai sandi kamar yanzu inda za ka ɗauki ƙasa laka mai ɗauri kun san laka kala biyu ina farin lakan nan an gane farin laka nan ana saida sai ga mata suna cin shi in ka kwaba shi yana yauki ko baya yauki ba yana gamiya da juna ba to shi ne lazici kamar ƙasa laka mai gamuwa da juna kuma yana da taushi shi ne dinin lazim yanan da yunku ne an ka yi ka da ƙasa ne wanda yake gashi nan a yanzu a kara kya maka kwanta a sama shi bal ajibta wa yaskharun bal aha ajibta kana yi mamaki kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da kudurar Allah da kuma tadabirin Allah subhanahu wataala da shi ne khalqi game da al'amuran halittunsa wa yaskharuna kuma su mala'ikai eh, su kafirai suna yin izgilanci game da abin da ka zo musu da shi shi wanzu sallallahu alaihi wasallam yana mamakin yaya mutum zai karyata Allah ya za a yi mutum ya kafirce wa Allah Allah ya ce da wanzu kana mamaki ko wa idza dhukiru in aka tunatar da su Allah la yadhkuruna ba sa wa astuwa biye da za karanta musu ayoyi sun jiya ba sa tsayawa kai wa idza ra'aw ayatan duk da suka ga wata aya wata alama daga manzo sallallahu alaihi wasallam dalatu ala sidqihi da take tabbata manzo gaskiya ne daga gurin Allah yastaskiruna sai su rinka yi mata izgilanci an fahimta wasa yan ka ce ya taskiri na ayi ba da hufi sukuriya sun kai makura wajen izgilanci ma'ana wanda a izgili ya kai ƙarshe shi ne mustaskir in suka ga ayar da take nuna manzo sallallahu alaihi annabi ne sannan suke kai makura wajen yi masa izgili wa qalu sai su ce in hadha illa sihrun mubin kai wanga ba komai bane fa sihiri ne mabayyani abin da ya zo da shi ba komai bane sihiri ne kaga ne manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo musu da da'awa suka taru dukansu suka ce ku bari mu gwada shi an fahimci hausa in shi annabi ne mu ce da shi wata ya tsage ya rabu biyu bangare guda ya faɗi waje kaza bangare guda ya faɗi waje kaza in kun ka ga yayi haka to annabi ne kube shi sun ka kira shi sun ka taru suka ce to yanzu za mu gwada ka in dai kai annabi ne wata ya rabu biyu ɗaya ya faɗi can ɗan ɓangare ɗaya ya faɗi can ɓangare yanzu sai Allah sana ya roƙe ubangijinsa suka taru wata ya rabu biyu suna kallo ɗaya ya faɗi inda suke so ɗaya ya faɗi inda suke so suka kalla suka ce ka Allah wannan sihiri ne sai suka ce mai amma za abin da za a yi mun san sihiri yana kama wanda annan ne wanda bai da sihiri bai kama shi ma'ana sihiri yana kama wanda an kaima ne ko amma bai kama wanda ba aima ba to mun ɗauka sihirinka na ya kammuna amma bari mu tambayi suwana da suwana in sun zo in dai sun ga abin da muka gani to da gaskiya na watan ga ya mace shi kenan mutane sun fito daga sham sai sun kice mai to wayannan da sun fito daga yankin sham yaushe za su zo yanzu kamar mutum ya to a gare daga ƙasa kai baka sanar da ya fito ba sai in ce ma to yaushe zai zaka kuma wani lokaci lalashi ba ba kun gane misali shi kenan sai wanzu sallallahu alaihi salama ya ce musu ai za su zo lokaci kaza ne yanzu suna daidai lokaci kaza kaza da kaza ya faru a yanda suke sai suka je suka tare suna zuwa suka ce musu kai rana kaza kaza ya faru daidai lokaci kaza suka ce a ai daidai lokaci kaza mun ga abin da mu taɓa gani ba ni kun ka gani muna nan muka ga wata ya rabu biyu ɗaya ya faɗi ɓangare ka za ɗaya ya faɗi ɓangare sai ce su ma siriya ga musu inga aiki a kai to shi ne ya taske nuna su za su ga makura wajen yin izgilanci Allah subhanahu wata'ala ya raba wanda izgilanci shi ne Allah ya ba mu labari wa ƙalu sai suka ce in haza illa sihirun mubin ai wannan ba komai bane ma sihiri ne mabayani a ila mitina yanzu a ce in mun mutu wa kunna turaban mun kasance turbaya ƙasa wa izaman mun zama kasusuwa da rigagu kasusuwa da suka riddike a inna lamab'usuna yanzu mu za a tashi mu eh to in za a tashi mu awa aba'un al-awwalun shin za a tashi iyayenmu na farko wanda suka mutu kafin awa aba'un al'awwalu awa yub'afu aba'un al'awwalu yanzu iyayenmu ma sai an tashe su kun gane ko dan ba ta sun ka kara sai mun zo Allah Allah ya ce da shi kulka ce da su na'am eh za a tashe su wa antum dakhirun ku kuma kuna nan kaskantattu kun gane ko kuna nan ai zaliluna cikin kaskanci za a tashe su wannan a ka'ida na na larabci sai aka ce da shi usulubu talqin kun san akwai asalib na magana akwai usulubul khitabi daga cikin irin balaga akwai asalib na magana akwai abin da ake ce da shi usulubu talqin usulubu talqin shine a rinka lakana ma magana a ce ce kaza ce kaza ce kaza ce kaza manzo sallallahu alaihi wasallam wuto da yawa da shi Allah ke bashi karfin gwiwa qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafiruna qul a'udhu bi rabbil falaq qul na'am ko haka bane ka ce kaza ce kaza shi yasa ko gobe idan kana da wanda kake karewa da magana in an ce kaza an ce kaza kafin shi magana kai ba tattaro maganganun ce ce kaza ce kaza an fahimci hausa yana ba mutum karfin gwiwa Allah sa mu dace ko kwana mutum yake yi in dai kacce da shi dage da kwana kaga wani biya idanuwa sun buge mai kamar ya je kasa bai sai da komi ba tashi bari kai je gida kai kwana ga wani can kwance a tashe shi ko bai da lahiya ne bai da lahiya to Allah ya bashi lahiya Allah ya bashi lahiya inda suke da lahiya Allah tsare musu lahiya su Allah yake ce mun gane abin da nake shara da shi qul na'am kace da su eh lafazin qul fil amri ne ko ba ka bane taqdiruhu anta shine yace wannan usulubi ne talqini usulubi ne na lakana magana a ce kaza ka ce kaza wa antum dakhiluna ay antum zaliluna kuna kaskantattu fa inna ma hiya zajratun wahida ai ita tashin mutane tashi alkiyama ba komi bane ma'ana tsawa guda ɗaya ce nafkatun busa ne kaɗai za a yi guda ɗaya a cikin kaho fa idahum yanzuruna sai ga su mutane gabaki ɗaya suna kallo menene kallo suna kallon yadda za a yi da su da tarakan wani da an yi kusa kowa ya hito yanzu bai da ta cewa sai da aka yi da shi ne an kada mutane ya ce kwai ne can da tsaye ko tsaya a tsaya ya an kada ce aljanna ne aljanna ma sai an kai ka don baka san inda take ba ko ka san ai aljanna wuta ma sai an kai mutum kina yake yanke ɗan wata hukunci za mu ci mala'iku za a ce to ku ja su ku taiku kai su ɗaya aljanna za a ce a taiku kai su to shi ne sai Allah yake cewa fa inna ma hiya zashiratun wahida ai ita tashi ba komai bane busa guda ne za yi a cikin kaho fa idahum yanzuruna sai ga mutane tsaye suna kallo suna jiran hukuncin da za a yanke musu wa qalu suna cewa ya wailana kai can mu hadha yawmuddin wannan shi ne ranar sakamako addini ai aljiza yau ne ranar sakamako haza yawmul fasli yau ne ranar yin hukunci gane ko malamai suka ce su kafirai mushrikai su za su ce ya wailana haza yawmuddin kancin yau ne fa ranar sakamako suna yin wannan maganganun sai a ce da su haza yawmul fasli to ai yau ne ranar rabawa za a raba ƙarya da gaskiya za a ba mai gaskiya gaske shi allazi kuntum bihi tukadibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryata shi saboda haka sai Allah ya ce da mala'iku uhshurul ladina zalamu ku tattara wa'annan da suka yi zalunci az-zulmu ana ash-shirk kun gane ko احشروا الذين ظلموا كتترى اي اجمعوا المشركين كتترى مشركي gabaki daya wanda suka shirka wa azwajahum da wa'anda suke da nau'i na mugun aiki irin nasu kun gane ko an ka ce nan azwaj ba na nuhin madayensu ba ma'ana nan ashkaluhum fil amal da mutanen da suka yi mummunan aiki irin nasu kun gane hikimar muci to zan yi mana tambaya da kahiri da mushiriki duk menene makomarsu da kahiri da mushriki da munafiki duk menene makomarsu akwai bambanci ne tsakanin kafiri da mushriki eh akwai bambanci kowane mushriki kahiri ne amma ba kowane kahiri bane mushriki duk wanda ya shirka ya kahirta amma akwai wanda kahiri na baya shirka shi wani bai sallah bai salati bai yadda da addinin musulunci ba bai yadda da addinin kireciyan ba bai yadda da bokaye ba shi kawai haka yi wannan mitsi ne shi kahiri ne shi to ya yi kama da mushiriki ko bai kama ba don ya an tashi hukunci da hukuncin da aka yanke wa mushiriki a lahira da hukuncin da aka yanke wa munafiki a lahira da hukuncin da aka yanke wa kafiri a lahira duk wani irin hukunci ne duk hukunci guda ne to kenan sai a ce saboda su mushrikai sun yi girman laifi sai a ce ku ware su da duk masu ɗauka hukunci irin nasu to sai a tattaro kahirai a zuba shi a tattaro munafikai a zuba shi da wanda suka kama da wannan an gane wannan moce da shine sai Allah ya ce ushurul ladina zalamu ku tattaro waɗanda suka yi shirka wa azwajuhum da wanda suka yi kama da su wajen aiki amma kanu ya abudun da kuma kan da so kasance suna bauta koma bayan Allah shine min dunillahi koma bayan Allah subhanahu wataala duk ku tattara su fahduhum ku tura su ku nuna musu ila siratal jahim zuwa ga hanya na jahannama wutan jahim kaga fahduhum me ake nufi da alhidayatu da Hausa eh shiriya al-aslu fi al-hidayah ad-dilala imma an tahdihi ila al-khayr wa imma an tahdihi ila ash-shar lakin al-hidayah muhtahtamil illa annaha rujjihat min qibal al-khayr mafi yawanci aka ce wani ya shiryu wani shiryayye ne a ina ake fassarawa bangaren alheri ko ba ka bane to nan ne ya fi shahara amma yan ka zama magana hidaya sai an ji abin da aka kara yana ewa ya zama ya shiryu zuwa ga alheri ko ya shiryu zuwa ga bata shi yasa na sai ce ku shiryar da su zuwa ga hanya ta jahim ina an yi istimalin kalmar hidaya nan saboda min saboda ko ina tana dauka Na'am, muna tare ko? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, "Ku ƙaifuhun, ku tsaye da su, ku tsaye da su ‘yan wuta kafin su shiga wuta, innahum mas'udun za a tambaye su." To, wace tambaya za a yi musu, bayan wasu ce ga tambayar nan, sai a ce da su malakum la tana saro, me ke gare ku? Tambaya ce ta kumitarwa. la tanasalu ai la tan la yansuru ba'dukum ba'ala me yasa ba za ku taimaki junan ku ba kai wani da kanka za ka yadda ku shiga gidan nan wala ya kanka yadda ku kiya a wani da zai bai yawa yanzu ko da sun gamo mutum sun sa masa hankop sun daure shi an zo an bude gidan yari za a sa shi sai wani polis ya ce kai wani yanzu da kanka wala kanka yadda ku kiyawa yanzu kalmar kuke na ya zilanci yake ma don baiwa ne a ta bushe mana sai dai yan bacewa kake yi ko shi a duniya ne amma a lahira ne ba a bace Allah ka sa aliyan ce makomun Allah yake cewa bal a aha bal humul yawma mustaslimun su dai yau sun miƙa wuya mustaslimuna sun miƙa wuya an fahimci hausa ma'ana abinda ayat take nufi anan munqaduna li amrillahi dalilun sun mika waya ga Allah suna cikin kaskanci ba yadda za su sai yadda ake da su duk wani da zai ce ma yana da wata dabara ko yana da wani karfi da zai kafin ya mutu ne amma an yanke mai mummunan hukunci ba ba yadda zai sai da an shi وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashen su ya fuskanci sashe suna zargin juna suna cece kuce ayyata hasamuna ina la yanfau at-talawun lokacin da zargi bai da wani amfani ƙwalo sai su rinka cewa su waɗanda sun kabi su rinka bin su rinka ce da manyansu innakum kuntum ta'tuna na an bimi ai ku ne kuke zo mana ta bangaren dama an gane ko kuke zo mana ta bangaren dama malama suka ce an yi amfani da wannan saboda wannan usulubi ne daga cikin usulubi na menene na larabawa su abin da suke ɗauka alheri ta dama yake zuwa sharri ta hagu yake zuwa to ɓangaren dama inda alheri ke zuwa sai su rika cewa ku ne kun ka taushe wannan wajen sai ya zama alheri bai shigowa dama bai shigowa hagu me zai faru kenan halaka ko kuma ya zamanto sai su ce da shaidanu ku ne kuka zo mana ta ɓangaren dama kuka taushe damar alheri bai shiga mu har gashi kun kai mu kun baro mu innakum ta'tunana anil yamin lalle ku kuke zai ke mun ta bangaren dama in mun dauka shedanun ne in mun dauka jagororin ne yana yin daukar ma'anar su wa'inda suka bi su ce da shugabannin su ku ne ke zai ke mun ta bangaren dama ko kuma ɗan wuta su ce da shedanu ku dai shedanu ku ne ke zo mana ta bangaren dama ku ke hana mu aikata alheri inda ba ku yi muna haka wada mu aikata alheri ƙalu sai su wa'inda aka bi manyan su ce ko kuma shaidanun su ce ballam ta kunu mu'minin a'a ku dai ba ku sace mu'mine ba da ma dai ba na kirki kuke ba amma kana lana alaikum min sultan mu fa ba mu da wata hujja gare ku da kuka bi mu an gane misali in kace shaidan na yerin jaye ka shidan ne ya sa ka yi kaza dan Allah me hujjaka kun taba haɗuwa da shi ya taba ce ma ya kaza ina ka gan shi kenan baka da hujja da za a kawo mashi shidan haka ma in ka ce a'a na bi suwa da ne shi yasa na halaka to abin tambaya su an ka ce kabi an ce kabi Allah da manzonsa sai ka bi su kenan baka da wata hujja amma kana lana alaikum min sultan ba mu da wata hujja a gare ku mana wanda za ku kafa amma kana lana alaikum haka ne ko min sultan bal kuntum qauman taqin ko dai kun kasance mutane wayanda suke masu tagawa at-taqin ay mutajawizin al-hadda fi al-kufri wat-talal kuna tsallake iyaka wajen kafirci da barna ko dai mabarnata ne kawai kamar dai menene ake cewa za mu je ta haɗu da jikanmu jikomina nan kana da ya zaune na kana da niyyar ta haka ce tashi mutu dama kana da niyyar ta yi an ba mu ja wasa ko da ke nan dama ka ne ta sami ba mutanen kirki kuke ba fa haƙa alaina ƙaunar rabbina sai azaban ubangijinmu ta wajaba a gare mu ai fa wajaba alaina wa alaikum wa'idullah sai alkawarin Allah na yin azaba ya tabbata a gare mu shine fa haqqa alaina qawlu rabbina alkawarin ubangijin mu na yin azaba da duk wanda ya kafirce masa sai ya tabbata a gare mu inna ladha'iquna lalle mu fa za mu dandani azaban da Allah ya mana alkawari Allah mu sarki ya kare mu fa'agwainakun sai muka kira ku muka hallakar da ku aifa da aunakun shi ne fa'agwainakun muka kiraye ku zuwa gabata inna kunna ɗawin ai mu dama mun kasance batattu ne mun batar da ku dama mun batattu ne fa'agwainakun mun ka hallakar da ku mun ka batar da ku ai da aunakun ilar tala muka kiraye ku zuwa gabata inna kunna bawina ai kunna dalil mun kasance batattu kuka bi mu kuka halaka mu ma dama halakakku ne fa innahum lalle su yawma irin aw nazana fil azabi mushtariku za su yi tarayya a cikin azaba mana da shedanun da wanda suka bi shedanun ranar kiyama za su haɗa cikin azaban Allah a nan duniya in ka rike wani ba ta hanyar addini ba kai da shi duk a lahira za ku yi tare a cikin wuta ba wanda ta ce shi wani inna kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ce haka dai muke aikatawa ga waɗanda suke masu laifi ne innahum kanu domin su mushrikai sun kasance idan qila lahum duk yayin da aka ce da su la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah yastakbiruna za su rinka yin girman kai ba sa bin Allah subhanahu wataala wa yaquluna suna cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu za mu daina bautar gumakan saboda maganar wanda yake mawaki ne kuma mahaukaci Allah mulkin sarki ya kare kun hoji waye ya mu wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam wai suka ce da shi sha'ir mawaki majnun kuma mahaukaci kina akan da'awa ka shirya ko ni zaka iya ji da ya ganin wautarka a gari shi azancinka wani ya watsa ki kahin shi wallahi inda har manzon mu za a yi gaya mai wannan magana ya haƙuri domin masu yi haƙuri a kada muna addu'a amma da lamarin adawa Allah ya ce bal a'a lamarin ba haka yake ba shi dai manzo ba ma hukaci bane kuma ba mawaki bane ja'a bil haqqi ya zo ne da gaskiya haka dai ko wasaddaqa al-mursalin kuma ya gaskata manzanni game da abin da suka zo da shi ana manzanni sun yi gaskiya shi ma manzo ya gaskata manzanni cewa sakon da Allah ya aiko su da shi gaskiya ne innakum ladaiqul azabil alim lalle ku mushrikai kafirai wanda basu bi Allah ba za ku dandane azaba mai radadi amma tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba za a saka muku da komai ba sai da abin nan da kuka kasance kuna aikatawa illa ibadallahi al-mukhlasin nan ne gaba an gane ko za mu tashi game da mutanen kirki illa bi ma'ana lakin na'am
wani bangare haka nuna musu ba kamar kudi musu ne na ta'addanci da wani shahuma ko shi ne ko su karanci asali musulunci ya ce ko shi ya ne su wannan yana da musulunci a
ba ba bai zama musu hujja a yanzu dai duniya babu wanda yake da hujja gaban Allah da zai tsayar in ya mutu bai bi manzon Allah babu wata hujja sakon manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ma ko ina kowa da irin hanyar da usulubi na da'awa ke zo mu don haka mutum yana son ya tsira ya bi manzon Allah kawai bayan wannan akwai magana guda biyu ɗan uwa masu girma magana na farko na